إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka wannan masallaci na anguwar zaria masjidu siddiq a yau muna daren litinin lahadi wanda ya daidai ga sha ɗaya ga watan safar hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 18 ga watan 8 miladiyar isa alaihi salam shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatun littafinmu al'usulu thalatha wanda malam muhammad bin abdulwahab ya wallafa allah ya ƙara mushi yarda za mu tashi a darasinmu na takwas inda malam yake cewa asabru alal adafihi malam ya yi mana bayanin cewa mutum ya kira zuwa ga allah mutum ya kira kanshi mutum ya kira al'umma mutum ya kira gidaje koko mutanen da shi ne yake kula da ci da su koko mutanen da yake da iko a kansu to malam da ya san cewa wannan hanya ce mai haɗari hanya ce wadda dole sai an yi haƙuri shine malam sai ya bi wannan magana ya ce a sabru alal adafi a hanyar wannan kiran da za ka yi da a yi aiki mai kyau ko a yi hani mai kyau ko ko duk wani abu da za ka yi umarni da shi mai kyau ko mara kyau shine malam ya ce a sabru alal adafi ka yi haƙuri a kan cutarwar da za ka haɗu da ita a wajen kira wajen allah idan aka ce haƙuri a yare na larabci ana nufin da shi alhabsu wal man'u shine mutum ya kame kanshi ko ya kiyaye kanshi ko ya tsare kanshi ko ya hana kanshi idan aka ce asabr wannan kalma haka take nufi a yare na larabci alkhutai'a yake cewa qultu laha usbiruha jahidan waihaki amthalin tarifin qalil ashahid huna da yace usbiruha kalma usbiruha nan kalma haƙuri anan ta zo da nihin cewa yana tsare ta yana hana ta haka an tara yake cewa fasabartu arifatan lidhalika hurratan tarsu idha nafsul shabani tatalla'u ashahid anan da an tara yake cewa sabartu yana nihin da cewa ya haƙure ya tsaya ya jure makanshi Anas bin Malik ya fitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naha an tusbara albaha'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a tsare dabbobi laraba a jahiliya suna da wata al'ada za su dar mai dabba sai a ta jihotta da kibau har sai ta mutu to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani da a ci irin wannan naman na wannan dabbobin ashe kalmar haƙuri a yaren larabci tana nihin kiyayewa da tsarewa da hana kai al'imamu ibn al-qayyim ya ba mu labari akan haƙuri yake cewa huwa habsun nafs shine mutum ya tsare kanshi al-maharimillah duk abin da aka ce Allah ya haramta shine ka tsare kanka daga aikata wannan abin wa habsiha ala fara'idihi wa habsuha ala fara'idihi mala ce mutum kuma ya kiyaye kanshi akan yin abubuwan da Allah ya ce a yi na salloli da na wasu wajibubbuka da Allah ya ɗora mana sannan mala yake cewa habsuha sannan kuma mutum ya kiyaye ya tsare kanshi an tasakhut mutum ya kiyaye kanshi da yin hushi da yawan da yin hushi da yawan cece kuce akan abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana mun yi bayani a satin da ya wuce cewa kira zuwa ga Allah hanya ce ta annabawa annabawa su ne mutanen da Allah ya fara ɗora ma wannan abun sannan malamai sannan duk wani mutum da Allah ya ba shi iko to don haka kuma a wannan har haraka ta da'awa babu wasu mutane wanda suka cutu babu wasu mutane wanda aka jarrabe su babu wasu mutane wanda Allah ya sa suka haɗu da bala'o'i kala-kala kamar annabawa Allah ya jarabce su da alkhairi Allah ya jarabce su da sharri ba don kumi ba don ya gada su yi haƙuri a kan wannan da'awai a cikinsu akwai wanda Allah ya jarabce shi a cikin mutanen shi akwai wanda Allah ya jarabce shi a cikin 'yan uwan shi wanda suke kewaye da shi akwai wanda Allah ya jarabce shi a cikin 'ya'yan shi akwai wanda Allah ya jarabce shi da rashin lahiya haka a cikin annabawa akwai wanda Allah ya jarabce shi a cikin iyalin shi Allah ya jarabce shi a cikin matar shi Allah ya jarabce shi a cikin ɗiyan shi amma duk da haka annabawa sun jure ma wannan cutarwa annabawa sun yi haƙuri ba don komi ba domin ganin cewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu na su kira zuwa ga Allah sun yi ƙoƙarin cika wannan wajibin da Allah ya ɗora musu idan ka ɗauki misalin ƙissa annabi no Allah ya turo shi zuwa ga mutanen shi shekara dubu babu shekara hamsin amma mutanen nan nashi ba su yi imani ba Allah ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun Allah ya turo shi a wajen mutanen shi shekara dubu babu shekara hamsin amma mutanen shi ba su yi imani ba yana daga cikin wa'anda ba su yi imani da shi ba dan shi babu irin cutar wadda ta yi zahi a ce yau kana kira zuwa ga Allah ko a ce yau kai ne limami na masallaci ko kai ne ladani amma ɗanka bai yi imani ba da abin da kai kake a kan shi na gaskiya annabi nu ɗan shi bai yi imani ba da abin da allah aiko shi da shi kaga wannan ba ƙaramar jarabawa ba ce allah ya jarabce ka da ka kira mutane sannan a ce ɗanka na cikin ka bai yi imani da wannan abin da ka zo da shi ba fa allah subhanahu wa ta'ala ya hallakar da wannan al'ummar ta annabi nu amma duk da haka bayan dan annabi nuhu ya fada ruwa ya hallaka annabi nuhu bai yi kwabro ba bai sare ba bai ba da ɗan shi ba bai yi haƙuri ba da tarbiyya yake cewa ƙala ya nuhu innahu laysa min ahlik annabi nuhu yake cewa innabni min ahli annabi nuhu yake cewa ya Allah ɗana wanga yana daga cikin iyalina amma alƙawalinka kuma gaskiya ne Allah yake ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlik ya kai annabi nuhu wannan baya daga cikin ɗiyanka ashe idan kana so Allah subhanahu wa ta'ala ya tashe ka tare da babanka Allah ya tashe ka tare da iyalinka dole sai kowa ya zare damtse ya yi addini wannan shine dalili na ƙarshe na farko wanda Allah zai tada ka da kai da 'ya'yanka dan ka yi imani ka yi ta salloli idan dai ɗanka bai yi ba babu abin da zai haɗa ka da shi ranar tashin alkiyama wannan kisa ta annabi nu tana nuna mana cewa ita tarbiyya ba abu bace wadda za a cewa an yi an yi an yi an gaji kadiba annabi nu bayan Allah ya hallakar da al'umma dan shi ya hallaka amma duk da haka roƙon Allah yake Allah ya sassafta ma dan shi Allah yake ce mishi wannan dan baya daga cikin ƴaƴanka ya kai annabi nu idan muka koma a kissa annabi Ibrahim za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi amma annabi nu annabi ibrahim ya yi haƙuri allah ya jarabce shi da jefa shi a wuta annabi ibrahim lokacin da ya kakkare gumakan da mutanen shi suke bauta ma da suka zo sai suka taru suka yi shawara suka ce kawai a yi rami a hasa wuta a jefa shi a ciki annabi ibrahim ya yi haƙuri a wannan ha allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan wutai ta zame mushi abu mai sanyi ta zame mushi wuri mai sanyi mai daɗin zama haka Allah ya umarce shi da cewa ya yanka ɗan shi a matsayin hadaya amma annabi ibrahim ya yi ƙoƙarin cewa zai yi haka domin ya cika nihin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ya jarabci annabi ibrahim da kanshi shi da kanshi Allah ce inna haza lahuwal bala'ul mubin lalle abinda muka jarabci annabi ibrahimu da shi shine ake ce ma bala'i mabayyani amma duk da haka annabi ibrahim ya yi haƙuri da wannan jarabawa allah yake ce mashi salamun ala ibrahim amincin allah ya tabbata akan annabi ibrahim kadhalika najzil muhsinin allah ya ce haka ne muke san kama mutanen da suke kyautatawa haka ‘yan uwa musulmi idan muka koma ƙasa annabi yusuf da baban shi annabi aqub za mu ga cewa allah ya jarabce su allah ya jarabci baban shi annabi aqub hayyar rasa idanun shi wajen kuka na cewa ɗan shi ya ɓace na cewa ‘yan uwan shi sun kashe shi haka shi ma annabi yusuf allah ya jarabce shi da ‘yan uwa wanda suka tai da shi a daji suka jefa shi a cikin rijiya aka zo aka tsince shi a matsayin bawa bayan haka uwar gidan shi ta neme shi da alfasha har aka kai ga kulube shi yayi wasu 'yan shekaru a gidan kasu amma bayan ya yi haƙuri da jarabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mulki ya gadar mishi da ƙasar da aka tsince shi a matsayin bawa haka yan uwa musulmi idan muka koma ƙisa annabi musa za mu ga cewa shi ma allah ya jarabce shi da fir'aun wanda ya yi yayin yanke 'yan maza idan aka ce an aihi ɗa namiji a gari zai mai da gaban shi gabas ya yanke idan aka ce an aihi mace zai kwace ta ya kai ta gidan shi shi ne ubanta shi zai kula da ita ba don komi ba saboda kan wani ya zo ya amshi wannan mulkin amma allah subhanahu wa ta'ala ya sa annabi musa ya yi haƙuri yake ce ma mutanen shi ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah kuma ku yi haƙuri innal arda lillah lalle ƙasa ta Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadi Allah yana gadar da ƙasa ne ga wanda ya so daga cikin bayan shi haka Allah subhanahu wata'ala bayan annabi Musa ya haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya gadar mishi da wannan ƙasa ashe babu wani annabi da Allah ya turo sai da mutanen shi suka ƙaryata shi babu wani annabi babu wani manzo sai da Allah ya jarabce shi da bala'o'i kala-kala Allah yake gama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaqad kuddibat rusulun min qablik Allah yace haƙiƙa an ƙaryata annabawan da suka gabace ka fa sabaru ala ma kuddibu suka yi haƙuri akan abin da aka ƙaryata su da shi wa udhu Allah yace aka cutar da su hatta atahum nasruna Allah yace har sakamakon mu har taimakonmu ya zuma wa'annan annabawa ashe duk wanda ya hau hanya ta ayi kira zuwa ga Allah duk wanda ya hau hanya ta cewa ayi ko ka a bari wannan mutumin ya tabbatar cewa yana tare da kalubale yana tare da cutarwa ta wa'annan mutanen wa'anda zai sa su koya hana su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya aje lada mai tsoka ga wanda ya haƙuri Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول Allah yake ce ma annabi ka sani ya kai annabi babu wani manzo da aka turo a bayanka min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai mutanen shi sun ce mai mahaukaci ne ko ko sai mutanen shi sun ce mai dan duba ne Allah yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labarin ne ba dan komi ba saboda ya haƙurce ma cutarwa da zalunci da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai haɗu da shi amma duk da haka duk da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya so a doron ƙasa shi ne ya yi kowane mutum hihiko da daraja a bayan ƙasa amma mutanen shi sai da suka cuta mishi idan ka koma tarihin manzan Allah za ka tardo cewa an cutar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cutarwa kala-kala sun ce mishi mahaukaci sun ce mishi mawaƙi sun ce mishi maƙaryaci sannan bayan haka sun zan yawo a cikin gari suna ce ma mutane kada ku saurari abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi ba komi ba gatana ce tatsuniya ce ƙarya ce wadda aka rubuta ta mutanen baya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake karanta muku amma haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi ƙoƙari har suka rotsa ma manzan Allah kai jini yana kwaranya akan manzan Allah manzan Allah yana shahi wannan jinin yana cewa Allahumma ghfir li ummati yana cewa ya Allah ka yahe ma al'ummata su sani ba a cikin hadisin da Anas bin Malik ya rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun manzan Allah yake cewa a farkon da'awashi ya ce mutane na wanda Allah ya turo ni da su sun tsoratar da ni sun tsoratar da ni sun ba ni tsoro sun hana ni shakat manzan Allah ya ce wa ma yukhafu ahadun kuma babu wani mutum wanda ake tsoratarwa babu wani mutum wanda ake kokarin a kashe babu wani mutum wanda ake kokarin a cutar da shi manzo Allah ya ce sai ni wa udhitu fillah manzo Allah ya ce an cutar da ni a hanya ta kira zuwa ga Allah manzo Allah ya ce wa ma yu'dha ahadun kuma kamun a turo ni ko ko banda ni babu wani mutum wanda ake cuta masai ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad atat alayya thalathatun min bayni yawmin wa laylatin wa mali wa bilalun ta'amun ya'kuluhu dhu kabadin illa ma yuwari ibtu bilalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan cutar wadda suka min bayan tsorata ni da suka zanki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sha yayi kwana 30 ba ya da abin da zai ci ba ya da abin da ɗan adam idan ya ci shi zai ƙoshi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta fama da cutarwar larabawa ya yi ta fama da zaluncinsu ya yi ta fama da yunwa ba don komi ba saboda kira zuwa ga Allah kira zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi bayan haka bayan sun cutar da shi bayan sun tsoratar da shi haka kuma shi kan kanshi bai tsira ba suna cutar da jikin shi an sha su zo su ɗora ƙaiwoyi a hanyar shi ta zuwa ga masallaci ba don komi ba saboda a hana shi wannan da'awai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da abdullahi bin amr bin al'as ya rawaito yake cewa wata rana muna zamna a cikin ka'aba sai ga wani mutum wanda ake ce mashi uqbat bin muti wannan mutumin da ya zo sai ya hidda rigar shi ko ko a ce ya hidda abin da yake darmawa na zane ya shaƙe wuyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaƙe shi sosai har idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka hito sai ga abubakar abubakar da ya zo sai ya ture wannan ukbata bin mutu ya ture wannan mutumin wanda ya shaƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗago da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu a taktuluna rajulan shin yanzu kawai za ku kashe mutum ne an ya kula rabbi Allah don dai ya ce Allah ne Ubangiji na ashe kaga bayan karyata shi da suka yi ta yi bayan jita-jita da suka yi ta yi cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga ta naci amma duk da haka suna cutar da shi haka wannan wannan umar bin mutiikin ya ƙara ɗauko raggon kaya kama a ce dabba ta yi raggon kaya ɗauko wannan raggon kayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sajada yana sallah wannan uqbata bin muti ya zo ya dora wannan abun a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam diyarsa ta zo Fatima ta ture wannan abun da aka dora mishi ta tada shi zamne sannan ta yi tsinuwa ta yi tir da Allah wade ga wanda ya ɗauko wannan raggon kayan ya ɗora ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kaga duk mutumin da yake idan dai an cuta ma manzan Allah yana da ikon da zai turo mala'iku su kare manzan Allah Allah yana da ikon da zai yi abin da babu wanda isa ya kai ga jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma don a nuna ma cewa wannan hanya ce ta 'yan haƙuri hanya ce ta masu juriya Allah subhanahu wa ta'ala ya bari aka cutar da manzan Allah ba don komi ba saboda ya zama wa'azi gare ni ya zamanto wa'azi gare ka da zamanto wa'azi ga duk wani mutum da zai iya hanawa ko ya sanya wannan mutumin uqbata bin muti malaman tafsiri sun ce a gare shi ne wannan ayat tasabka wa yawma yu'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasul sabila ranar da azzalimi zai ciza hannun shi a ranar tashin alkiyama yace kai tona tirdani mi yassa ban bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ya ce ya wailata ya kai tona don miyarsa lam attakhiz fulanan khalila da ma dai a ce ban ɗauki wani ba shine aboki laqad adallani yake cewa ya batar da ni an zikiri ba daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ijja'ani bayan cewa shari'a ta zo mani malamai suka ce wannan ayoyin sun sabka ne a wannan bawan Allah wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shaƙe shi kuma ya ɗoro ya ɗoko ragwanka ya ɗora ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a baya lokacin da yake sallah ba don komi ba saboda Allah ya bayyana mana cewa wannan hanya wa hanya ce ta masu haƙuri hanya ce ta masu juriya haka idan ka koma da tabi'ai da sahabbai da manyan-manyan malamai sun samu cutarwa wadda baka tunani idan ka ɗauki sa'id bin jubair wani sahabi ne wanda aka yi lokacin wani sarki da ake ce mushi hajjaj wannan sa'id bin jubair ya yi karatu a hannun ibnu abbas kuma ya yi karatu a hannun abdullahi bin umar sannan ya yi karatu a hannun aisha ba a samu wani mutum ba wanda ya zan ƙin fatawa wanda ya zan rubuta fatawa bayan ibnu abbas ya rasu kamar wannan bawan allah da ake ce ma wannan tabi'in da ake ce ma sa'id bin jubair amma duk da haka hajjaj hajjaj ya kashe shi hajjaj ya kire mushi kai kan shi ya rabu daga jikin shi ba dan komi ba saboda yana kira zuwa ga allah bayan sabani ya gudana tsakanin shi da wannan sarkin wanda ake ce ma hajjaj a lokacin da hajjaj ya kashe shi shekara ta gomiya tara da hudu a hijira kaga shi ke nuna ma cewa yanzu idan za ka leka littattafan fiƙihu akwai wahala a yi maganan matsala ɗaya matsala biyu sai kaji an ce sa'id bin jubair amma duk da haka ya mutu hajjaji ya kire mushi kai ba dan komi ba saboda wa'azuzzuka ne Allah yake nuna ba cewa wannan hanyar dole sai an yi haƙuri in ka koma littattafan tarihi za ka tar wannan ƙissa ta shi sa'id bin jubair wanda alhajjaj ya kashe shi wannan mutumin bayan hajjaj ya kashe shi shi kan kanshi sarkin bai yi shekara arba'in ba a duniya ya rasu malaman tarihi suna cewa duk lokacin da shi hajjaj ya zo ya kwanta kwana zai mahalkin wannan tabi'in da ya kashe wanda ake ce ma sa'id bin jubair har yake ce mishi har yake cewa mi yasa na kashe sa'id bin jubair mi yasa na kashe sa'id bin jubair a wata magana ta malaman tarihi in ta inganta an tambayi hajjaj ya gani a maharkin shi cewa wani mutum ya tambaye shi ya Allah ya da kai bayan ka mutu kai da kai ta kashe malaman Allah yake cewa duk mutumin da na kashe sai Allah ya kashe ni sannan a raya ni amma sa'id bin jubair da na kashe shi sai da Allah ya kashe ni so saba'in da biyu a wata riwayan ya ce so saba'in da hudu wannan shine ke nuna ma cewa duk wani mutum da yake kira zuwa ga hanya Allah duk wani mutum da yake kokarin ko ba da'awa ba ko ba wa'azi ba duk wani mutum da yake kokarin cewa ya ga ya taimaka ma addinin Allah izgili gare shi ko cutar da shi ba karaman musiba ba ce mutum zai tilla kanshi a ciki Allah subhanahu wata'ala ya kare mu haka idan ka ɗauka al-imamu tabari malam babban malamin nan na tafsiri ya yi wani littafi da ake ce mishi ikhtilafu ulama'il amsar fi ahkam shara'i'id din wannan littafin an fi sanin shi da ikhtilaful fuqaha da ya zo ya yi wannan littafin ya yi magana ne kan saɓanin da malaman fikihu suke samu amma bai gayi al'imamu ahmad bin hanbal ba su kuma mabiyan al'imamu ahmad bin hanbal sai ta musu zahi suka ce don mu yasa za ka yi littafi ba ka gai malaminmu ba ya ce malaminku ai malamin hadisi ne ba malamin fikihu ba ne bale a gaye shi a cikin maganan malaman fiƙi wannan abin tasa wannan mabiyan na al'imamu ahmad bin hanbal ta musu zahi suka kewaye gidan al'imamu tabari suka kewaye gidan shi suka hana a shiga a ɗauki ilimi kuma suka hana shi ya hito haka suka zamna suna kewaye da gidan shi har Allah ya ɗauki rayuwar shi sannan suka hana a kai gawar shi makabarta a binne a haka nan aka yi gina a cikin gidan shi aka binne al'imam ibnu jaririn tabari wannan malamin babu yadda za a yi yanzu a wannan zamanin ka ce za ka yi tafsiri dole kana da bukata da ka koma ga abin da ya rubuta da abin da ya wallafa na tafsiri ba don komi ba Allah yake nuna mana wannan kissoshin da Allah ya nuna mana cewa wannan hanyar da duk wani mutum zai hau to ya shirya damara ya shirya damara haƙuri akwai cutarwa akwai bala'o'ika akwai barazana akwai abubuwa da dama za su iya tattarwa akan mutum haka in ka ɗauka ibnu taimiyya ko ba ka zuwa makaranta kana shan ana gan ibnu taimiyya wannan malamin wanda yanzu babu yadda za a yi magana ɗaya biyu uku a harkar addini dole sai ka kira sunan shi dole sai ka yi amfani da abin da ya rubuta shi ma wannan bawan allah gidan kaso aka shewa shi bayan ya yi wata biyar a gidan kaso haka yana ta sabkar alkur'ani malamai suka ce ayar shi ta ƙarshe wadda ya karanta innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir yana karanta wannan aya abinda Allah ya tanada ma 'yan aljanna na ƙoramai yake cewa shi ashe ma ya bata lokacin shi a wajen rubuce-rubuce na ilmin muka da dama dama alkur'ani ya ɗauka ya ta karanta amma kaga duk da an kashe su duk da an cutar da su a yau gashi nan Allah subhanahu wa ta'ala yana sa suna girba abin da suka shibka babu yadda za a kai magana da ta shahi fiqh baka ce Sa'id bin Jubair ba babu yadda za a kai magana a tafsiri baka ce at-Tabari ba babu yadda za a kai magana a cikin aqida babu yadda za a kai magana a cikin ilimi dole sai ka ce ibnu taymiya shine Allah yake me yasa Allah yake nuna abinda Allah yake nuna mana anan da za ka yi haƙuri a kan shi ba dole ba ne sai ka gan shi a rayuwarka tana yiwa bayan ka mutu ne mutanen da suke cutar da kai su ne za su zanki kuka suna cewa wane mutumin kirki ne ba komi ba ne allah ne za ya cilasta musu su yabe ka allah ne zai sa su ma kuka allah ne zai sa su yi nadama bayan a duniya cewa wa'annan mutanen su ne suka zanki cutar da kai ka zo ka share masallaci amma izgili ka ja sallah amma izgili ka kira sallah amma izgili ka yi kaza amma izgili duk ka jure ka yi ta yi ba dole ba ne sai ka ga sakamakon lokacin kana rayu in wa'aduzzuka ne ka yi ta yi mutane ba su zuwa su saurara mutane suna zagin ka ka haƙuri bayan ka mutu allah zai cilasta musu su saurari karatun ka allah zai cilasta musu su koma suna waye da baya suna kallon abubuwan da ka yi na ibada na bautata ma allah ashe hanya ce wadda duk wanda zai hauta to dole ne sai ya haƙuri sai ya jure daidai da yaran unguwa idan kana musu magana kana hana su kana cewa ku yi ku bari za ka yi ƙwanjini in ka wuce za a zanki nuna ka ana zagin ka ana ga matsalalle nan ka jure ka yi tai idan allah ya kashe ka a wannan abin allah ya karɓa maka ɗan abin da ka rena kaɗan sai ka ga allah subhanahu wa ta'ala a dalilin wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya saka a gidan aljanna haka malamai sun kasa haƙuri gida uku suka ce abu na farko ibn al-qayyim ya kasa haƙuri gida uku a cikin littafin shi madarikus salikin yake cewa abu na farko as-sabru ala ta'atillah mutum ya yi haƙuri akan yi mu Allah da'a a jure Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka da kai sallah to ka jure da wannan sallar ka yi haƙuri ka ta zuwa masallaci Allah ya umarce ka da ka nemi ilimi ka jure ka yi haƙuri ka ta zuwa neman ilimi ka ta zuwa makaranta Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka da ka yi azumi ka yi wuni guda baka ci ba ka jure ka yi haƙuri Allah ya umarce ka da ka ba da zakka idan kai mai kuɗi ne kuɗin nan da kake jin daɗin kuɗin nan da kan nema a rana kudin nan da tana yiwa sai da kai balaguro ka tara su malamai suka ce yana daga cikin nau'ika na haƙuri a jure akan ɗa'a ga yi ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya umarce ka da cewa ka ciyar da 'ya'yanka Allah ya umarce ka da cewa ka tufafar da su ka ada su bisa hanya mai kyau a yau ka sa su su kiya gobe ka sa su su hana Allah ya jarabce ka a cikin iyalinka Allah ya jarabce ka a cikin diyanka malamai suka ce ka yi haƙuri akan ɗa'a duk wani abu da Allah ya ce a yi ka yi haƙuri babu daɗi kana harakokinka kana business a kira sallah ka ashe ka zo ka yi babu daɗi kana da kuɗi a ce ka yi azumi ka haƙure ka yi babu daɗi a ce ka kyautata ma makwabcinka bayan shi yana cutar da kai ka yi haƙuri ka yi Allah ne ya sanya ka Allah yake cewa wa'amur ahlaka bis salat ka umar wa'amur ahlaka bis salat ka umarci iyalan gidanka da su yi sallah Allah ce wastabir alaiha kai ma ka yi haƙuri a kan yinta la nas'aluka rizqan Allah ya ce mu ba za mu tambaye ka arziki ba nahnu narzuquka Allah ya ce mu ne za mu arzuta ka a ƙarƙashin wannan ashe cewa luzumta ibada luzumta sallah yana jaye talauci yana kawo alkhairai wanda ɗan adam baya tunani kenan kaso na farko na haƙuri shine malamai suke cewa mutum ya haƙuri akan ɗa'a ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi abu na biyu shine malamai suka ce ka yi haƙuri akan duk abin da Allah ya ce ya hana yana daga cikin nau'i na haƙuri ka yi haƙuri Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cuta ma makwabci ka yi haƙuri kakka cuta mishi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kakka cuci kowa kakka ci haramun kakka ci kuɗin kowa ka yi haƙuri da yunwa da kai da iyalinka kakkaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar a saba mishi kar a yi zina kar a cire ba abubuwan nan duka na saban Allah abubuwa ne masu daɗi wanda babu wanda baya su amma ka yi haƙuri ka jure Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaka ma zai mai maka gurbin abin da kake tsoro idan ka koma wani littafi da ake ce ma tariqul hijratain na al-imam ibn al-qayyim ya gai wasu abubuwa guda goma wanda za su taimaka ma mutum da ya yi haƙuri akan abubuwan da Allah ya shata ya ce ka a ƙetara su yana daga cikin abubuwan da ya gai ya ce kullum ka zanki tunanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana kallon ka kuma duk a gama rayuwa a wurin ya ne za a koma wannan abubuwan da al'imam ibn al-qayyim ya gai za su taimaka ma mutum cewa za su taimaka mashi cewa ya guji abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a bari idan ka ɗauka cewa ita wuta dama an kewaye ta ne da duk abubuwan da rai yake so duk holewa ka ci kuɗin mutane ka yi rayuwa mai daɗi ka yi kaza ka yi kaza ka tara ɗayan wancan ka tara kowa yana so amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi haƙuri ba don komi ba saboda wata lada da wani tagomashi da wani albishir da Allah subhanahu wa ta'ala ya tana dama mutane waɗanda suka yi haƙuri da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana su wannan mutum ya haƙuri akan ɗa'a Allah mutum ya haƙuri akan saba ma Allah wannan malamai sun ƙilga shi cewa yana daga cikin haƙuri na wajibi dole ne ka yi wajibi dole ne ka tashi ka yi sallah dole ne duk abin da Allah ya ce a bari ka yi haƙuri ka bar wannan abu abu na uku da malamai suke magana kan shi akan haƙuri shine mutum ya yi haƙuri akan ƙaddara mutum ya haƙuri abin da Allah ya shata na rayuwa rayuwa ta yi tsada abinci ya yi tsada cimaka ta yi tsada kowa yana cikin talauci kowa yana cikin wahala malamai suka ce yana daga cikin nau'i na haƙuri na uku ka yi haƙuri akan ƙaddara Allah ka a ce suwana ne in ba don suwana ba da kana samaya alhamdulillah amma yanzu Allah ya juye abin sai a hankali da ƙyar ake samu ka yi haƙuri ba wani bane yammaka mutanen duniya gaba ɗayansu da za su tattaru wallahi ba su isa su hana ka daidai da ƙwayar gero ba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za ka same ka sannan duk mutanen duniyar gada za su haɗu wallahi ba su isa su ma arziki ba inda Allah bai ma arziki ba mutum nawa ne aka bar ma dukiya mutum nawa ne yake da 'yan uwa masu kuɗi yau a buɗa mai shago gobe a sai mai a daidaita ji ba a mai kaza ji ba a mai kaza amma abun baya zama ga hannun shi za a buɗa mai jari na mulika cikin 'yan watanni ya canye saboda ba mutane ne ke yi ba Allah ne yake yi Allah yake cewa wala na bal wannakum ku fa sani cewa wallahi sai mun jarabce ku bi shay'in min al khawf daga wani abu na tsoro za ka ji tsoro kai baka isa ka ci ko dare ba kai da gidanka baka isa ka aje motan ka tsakar gida ba kai da gidanka baka isa ka aje salularka ba kana tsoron wani ya duro ya doke maka Allah ce za mu jarabce ku da tsoro walju Allah ce za mu jarabce ku da yunwa wa naqsin min al-amwal Allah ce za mu jarabce ku da karamci na kuɗi wal anfus wa thamarat Allah ya ce za mu jarabce ku da kashe-kashe Allah ce za mu jarabce ku da karamcin kayan noma amma wa'annan abubuwan da ɗan adam yake so Allah ce za mu jarabce ka me yasa Allah ce za mu jarabce ka Allah ce wa bashir sabiri to wa'annan wa'anda za su yi haƙuri da wanga abubuwan da Allah zai jarabce su Allah ce ka ba su labari alladina idza asabatuhum musibatun sune mutanen da in musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu dama na Allah ne kuma ga Allah za mu komawa shi ke nuna ma cewa ba su jingina ma kowa a a wane ne su wane ne wane ne da yake zuwa gidana dama ban yarda da shi ba dama wane yana mun adawa kakka ɗora ma kowa ka fuskanci rayuwa Allah ne ya rubuta maka ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa'annan mutanen suna da salawatun min rabbihim wa rahma suna da tagomashi suna da albishiri daga wajen ubangijinsu Allah ya ce wa rahma ƙarshe za mu tausaya musu ranar da kowa ke neman innuwar da zai shiga idan ka yi haƙuri da wa'annan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ma rahama ranar da ka kowa buƙatar a tausaya maka Allah yake cewa ma asaba min musibatin babu wata musiba da za ta samu a doron duniya illa bi iznillah sai da izinin Allah a tattara bokan duniya gaba ɗaya a ce so ake sahana ka zuwa wurin aiki so ake sahana ka alaka da wani saboda kana samun wani abu wallahi ba za su iya ba illa bi iznillah sai da abin da Allah ya rage ya rubuta Allah ya ce wa man yu'min billah duk mutumin da ya imani da Allah ya haɗe kalbahu Allah zai shiryar da zuciyar shi za ka ga cewa ba ka da ko dala kana cikin talauci amma wani zai zo ya ce ma an kai mata shi likita shi a tunanin shi kayi shi dama-dama shi ko bai san ba kai kayi ya zama cikin matsala Allah ce ya haɗe kalba Allah ne zai shiryar da zuciyarka Allah ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan duk wani abu da yake gudana akan doron ƙasa alƙama yake cewa ƙalƙashin wannan ayawa man yu'min billah duk wanda ya imani da Allah riga Allah riga ce Allah ya yi ba wuya duk wanda ya imani da Allah mace ce namiji ne tsoho ne yaro ne yahdi qalba alƙama yake cewa to wa man yu'min billah wane ne Allah yake nihi da Allah ya ce duk wanda ya imani da Allah alƙama ya ce huwa rajulu shine mutumin da tusibuhul musiba wani bala'i wata jarrabawa za ta fada mishi fa ya'lam sai ya sani cewa annaha lalle ita wannan jarrabawan min indillah daga Allah ne fa yarda sai ya yarda wa yaslam ya miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah ashe wannan mutanen su ne Allah ya yi alkawarin cewa ya haɗi kalbahu zai shiryar da zuciyarsu aka ga mutum baya da damuwa ko ta yabbaka kuma cewa gidan shi daidai da kofin kunu babu wanda yaran ya za su sha amma yana nitse kai kana tunanan ma ya sabuhumul jahilu agniya jahili wanda Allah bai shiryar da zuciyar shi ba yana ma kallon mai kudi yana ma kallon in ya zo wurinka kana iya yahe mishi matsalan miliyan kai kuma bai san a gidanka ba ka da shikka goma a jaba babu rahin asirin da ya kai wannan a cikin hadisin da Anas bin Malik ya hito ya rawaito manzon Allah yake cewa inna izamal jaza'i min izamil bala lalle gwaggwabin sakamakon da Allah za ya maka min izamil bala idan bala'inka mai yawa ne to Allah subhanahu wa ta'ala zai saka maka da abubuwa masu yawa iza ahabba inna Allah iza ahabba qauman manzon Allah yake cewa Allah idan ya so mutane ibtalahum sai ya jarabce su famar radiya duk wanda ya yarda falahu rida Allah zai yarda da shi wa man sakhita wanda kuma yayi hushi falahu sakhtu yana da wannan hushin Allah zai bar shi da hushin shi ashe idan kaga Allah bai jarabtarka idan kaga Allah yana jarabtarka da bala'i babba wanda zaka rasa ina zaka sa kanka wallahi ba komai yasa haka ba soyayya ce da ƙamna tsakaninka da ubangijinka shi yasa idan ka yi da wannan sai a gama ka da wannan sai kana ganin yanzu ka ƙare za ka huta sai allah ya ɓullo maka da wata jarrabawa ta inda baka tunani ba don komi ba saboda allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya maka ya aje maka wata lada da wani tagomashi wanda baka tunanin allah subhanahu wa ta'ala zai ma wannan Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda yahi kowa bala'i wanda Allah ya hijarabta su ne annabawa thumma al-amsalu fal amsal sannan wa'anda suka yi kowa daraja da mukami a wajen Allah ashe daidai mukaminka daidai matsayinka a wajen Allah daidai jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala zai ma idan kana da matsayi idan kai babban mutum ne a wajen Allah Allah zai jarabce ka zai jarabce ka a matanka zai jarabce ka a 'ya'yanka zai jarabce ka a 'yan uwanka kana kamnarsu kana ba su abinka amma ba su kamnarka ka rasa menene dalili ba komi ne ba soyayya ce tsakaninka da Allah yubtalar rajul manzon Allah ya ce ana jaraba mutum ne ala hasba dinihi a daidai gwalgwadon addinin shi fa in kana fi dinihi sulban in dai addinin ka yana da ƙarhi kana sallah kana duk wani abin da Allah ya ce kai da bala'uhu manzo Allah ya ce to zaka ga bala'in ka ya hina kowa yawa wa in kana fi dinihi riqqa idan akwai rauni a cikin addinin ka sallah sai kaga dama ka zo neman ilimi sai kaga dama ka yi ubtuliya ala qadari dinihi Allah sai ya jarabce ka daidai dan gwalgwadon imanin ka daidai gwalgwadon kokarin ka yasa wani sai ya ce ma shi ya shekara shi rabanya da ciwo shekara kaza rabanya da wani abin da zai tada mai hankali shekara kaza wallahi ba suyayya ba ce daga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa ma yabrahul bala'u bala'i da jarrabawa ba za su gushe ba suna bin mutum hatta ya turukahu har sai wannan bala'in ya barka yamshi alal ard mutum yana tahiya akan ƙasa wa ma alaihi khati'a bai da zunubi ko guda manzo Allah ya ce bala'i ba zai gushe ba yana bin mai imani bala'i ba zai gushe ba yana kiran da duk wani mutum da yake kira zuwa ga hanya Allah da duk wani mutum da yake kokarin cewa ya ga addinin Allah ya ci gaba manzo Allah ya ce bala'i zai tabbibiyar ka har sai ya wannan bala'i sai ya ga kana tahiya akan doran ƙasa baka da zunubi ko guda baka da ƙwarzane na abin da Allah zai kama ka da shi ko guda ashe duk abin da zai same mu na jarrabawa da abin da zai same mu na ibtila'i da abin da zai same mu abin da ake so mutum ya yi kokari ya jajirce ka cutarwa mai cutarwa ta hana ka ka zagin yara a unguwa su hana ka tsawata musu ka ɓacin ran uwayensu ya hana su ka tsawata musu ka yi daidai abin da kake iyawa zagi kuma da tur da allah wadai da nune wannan kuma zai biyo baya in dai Allah ya bari an jarabci annabawa in dai Allah ya bari an hana annabawa shakat to babu wani mutum da zai yi kira ga abu mai kyau ko ya hani ga abu mai kyau ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi ba malamai suka ce duk wani aiki da Allah ya saka za ka ga cewa Allah ya ashe maka wata lada in Allah ya ce ka yi sadaka za ka ji an ce manzan lazi yi ƙuridallaha ƙardan hasana fa yi da'ifahu lahu ad'afan kasira wanda ya ba Allah ƙwandala Allah zai limka mushi hatta hajji in kai cewa aka yi za ka dawo ne kamar ranar da ma aihiyarka ta aihe ka duk wani abin da Allah ya saka za ka ga an gai ladan ko ba a gai ladan ba an ɗan shinshina maka yadda za ka gane iya ladan da za a baka amma ban da haƙuri aka ce innama Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum dama dai ana san kama masu haƙuri ne ladaddakin su Allah ce bi ghairi hisabin ba tare da an kilga ba ba tare da an kidin ya nawa za a baka ba Allah ya ce za a yi ta kwaranya musu lada ne za a yi ta sanya musu lada ne ba dan komi ba saboda sun yi haƙuri zuwa ga kira ga Allah sun yi haƙuri zuwa ga tsawatawa sun yi haƙuri zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce su da su Allah yake cewa innal aqibata dama lahira lil muttaqina ta masu tsoron Allah ce su ne wa'anda suka yi haƙuri da rayuwa suka yi haƙuri da mutanen da suke rayuwa a tare da su suka yi haƙuri da matansu suka yi haƙuri da ɗiyansu suka yi haƙuri da abokan hulɗa suka yi haƙuri da duk wani abu da za su yi na hanyar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a ba wani mutum wani alkhairi ba ausa amina saba duk abin da Allah za ya baka duniya kuɗi ne dukiya ce mulki ne matsayi ne duk abin da Allah za ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba a ba ba a ba wani mutum ba abin da ya alkhairi kamar haƙuri ashe duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi haƙuri to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi da babban rabo ya datar da shi da rayuwa wadda zai yi a duniya ya ji daɗinta sannan da lada wadda ba ta da adadi a ranar tashin alkiyama Allah yake cewa wa ja'alna ba'dakum muka sanya shashanku li ba'din ga shashanku Allah ce fitnatan Allah ya ce mun sanya shashanku su zamanto fituna ne gare ku a tasbiru na za ku yi haƙuri Allah ya ce sai ya haɗa ka da mutanen da kake rayuwa da su ɗanka sai Allah ya sa ya zame ma fitina matakka Allah ya sa ta zame ma fitina abokin hulɗarka Allah ya sa ya zame ma fitina duk wani mutum da kake tautaya mishi kar kake tautata mishi Allah ya ce sai mu sa wa'annan mutanen su zamanto fitina ne a tare da ku ba don komai ba a tasbiruna shin za ku yi haƙuri akan cutarwar da Allah za ya muku ashe duk mutumin da za ka yi haƙuri da shi ku yi hulɗa ya cuce ka ka yaye mushi kwandala duk mutumin da zai zage ka ka ba da baya kakka yi wai al'ada ce ko don saboda an saba ana tare ana yi a'a ka yi cewa kai don Allah ne ka yayi to wannan shine za ya sa a ci more abin da ake yi na kira zuwa ga Allah shine zai sa a ci moriyar jarabawar da Allah yake mana ta mutanen da muke zamna tare da su a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh